خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا لربا takwas ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da 25 ga watan biyu miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a daidai wannan lokaci a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na ammar bin yasir da ke cikin wannan unguwa ta hausawar dan fulani a cikin birnin kano domin ci gaba da gabatar da tarjamar ayoyin alkur'ani a cikin waɗannan kwanaki masu albarka kuma muna nan a cikin suratu ali imran kuma ajiya mun tattauna game da wani ɓangare na ƙisar wato yaƙin uhud tun daga faɗin allah ta'ala wa idghadauta min ahlika tubawwi'u almu'minina maqa'ida lilqital aya ta 121 to mun kai har zuwa aya ta 132 amma dai bayani da dan sharhin ma'anonin mun takaitu ne akan liyaqta'a tarafan min alladhina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin aya ta 127 da aka babu laifi in mun sake maimaita laysa laka min al'amri zuwa kuma abin da ya sawwaka insha Allah alaran ma bismillah laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun walillahi ma fi السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأمنوا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة نعم واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ya sufarsu take الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سونكما والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله نعم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون sakamakon su fa أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين mumtaz Allah madaukakin sarki yace laisa laka min al'amri shay'un al'amarin ba a hannunka yake ba aw yatuba alaihim in Allah ya so ko ya ga dama ya karbi tuban su aw yu'adhibahum ko kuma ya azabtar da su fa innahum zalimun domin hakika su azzalimai ne walillahi ma fi samawati wa ma fil ard abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin ƙasa mulki ne na Allah yaghfiru liman yasha yana yin gafara ga wanda ya ga dama wa yu'adhibu man yasha yana kuma yin azaba ga wanda ya ga dama wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la ta'kulur riba adhafan mudha'afa kada ku ci riba ninkin baninkin wattaqullaha ku kiyaye ku kiyaye dokokin Allah la'allakum turhamuna dan ajikanku ko kuma dan ainihin wato tuflihuna ku rabauta wattaqun naral lati uiddat lil kafirin ku kiyayi wutan nan wadda an tanade ta ne saboda kafirai wa ati'u Allah ku yi wa Allah da'a war rasula ku yi wa manzon Allah da'a la'allakum turhamuna dan ajikanku wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaggawa zuwa neman gafara daga ubangijinku wa jannatin da wata irin aljanna arduha samawati wal ardu fadinta daidai da fadin sammai da ƙasa u'iddat lil muttaqina wadda aka tanade ta aka tattale ta dan masu kiyaye dokokin Allah suwaye masu kiyaye dokokin Allah ga wasu daga cikin sufofin su Allah yace alladina yunfiquna fis sarra sune waɗanda suke ciyarwa fis sarra'i a cikin wadata da yalwa waddarra'i da kuma cikin kunci wal kazimin al ghaiza da masu hadiye fushi su boye su danne fushin su wal afina anin nasi da masu wa mutane afwa wallahu yuhibbul muhsinina Allah yana son masu kyautatawa walladhina idza fa'alu fahishatan sune dai waɗanda idan suka aikata wani mummunan laifi aw zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kawunansu zakarullaha sai su tuna Allah fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafarar zunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah babu mai gafarta zunubai sai Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu ba su yin saɓi zarce a kan abin da suka aikata wahum ya'lamuna suna sani ula'ika waɗannan jaza'uhum sakamakonsu maghfiratun wata irin gafara ce ta musamman min rabbihim daga ubangijinsu wa jannatun da kuma gidaje na aljanna ta jirimin tahti hal anharu waɗanda ƙoramu ke gudu ke gudana a ƙarƙashinsu khalidi na fiha suna masu dawwama a cikinta wa ni'ima ajuru la'amilina Allah ya ce ma dalla da ladan masu aiki wannan shine fassara ko tarjama ta waɗannan ayoyi to kafin mu koma kansu mu sake tsatsefe ma'anonin nasu gwargwado bisa ga abin da malamai suka fassara su mu kalli ayoyin da muka karanta jiya tun daga faɗin Allah wa idh gadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital har zuwa faɗin Allah wa ma ja'alahu Allah ko li yaj'ala li yaqta'a afwa li yaqta'a tarafan min alladhina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin a cikin waɗannan ayoyi za mu gane ƙwarewa da gogewa irin ta annabi sallallahu alaihi wasallama wajen shirya rundunar yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai wa'azi ba ne kaɗai kuma shi mujahidi ne wato na musamman a fagen yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama bai san tsoro ba sannan a fagen da'awa annabi sallallahu alaihi wasallama bai san tsoro ba annabi jarimi ne wanda ba a yi jarimi irinsa ba sallallahu alaihi wasallam su kansu jariman in wuta ta yi wuta cikin sahabbai laɓewa suke a bayansa yana anan nabiyu la kadhib annabi na abdul muttalib don haka a cikin yakin uhudu in ka karance shi sosai kuma ka fahimci ɗan takaitaccen sharar fage da muka yi maka na yakin ya nuna maka gogewa da gwanancewa da ƙwarewa irin ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wajen shirya sojoji da dakaru a fagen fama domin a cikinsu akwai waɗanda suke kan ababen hawa a cikinsu akwai waɗanda suke riƙe da makami na kibi a wato abunan kwari da baka a cikinsu akwai masu takuba akwai masu masu haka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dabaru da ƙwarewa da strategy irin na yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya girke kowaɗanne sojoji inda ya kamace su wa'annan rumat wani irin strategy da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shirya ba dan an samu feluwarsa ba a yakin uhudu to da yanda aka lallasa kafurai ƙuraishawan makka a badar to da abin da zai sake maimaituwa kenan a yakin uhudu amma akwai abin da allah maɗaukakin sarki ya so ya nuna na ainihin wato darasi sai ya sa wasu suka saba wa umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dalilin saba wa umarnin annabin nan guda daya shi ya jawo dagulewar al'amura da mayar da hannun agogo baya ga nasarar da aka fara gano ta gatar ruwa a yakin uhudu reshe ya juye da mujiya ma'ana sai gashi kuma an yi nasara akan musulmi amma yadda annabi ya ɗora waɗannan romat ɗin da suke kan dutsen uhudu da ya ce musu ko mun yi nasara ko ba mu yi nasara ba kan sako cin nasararmu kada ya sa ku ga bari ku sauko a zo a ɗibi ganima minkum man yuridu duniya wa minkum man yuridu al-akhirah za mu karanta ayoyin a gaba ko da kun ga ana zabarinmu ana yi mana ɗauki ɗaiɗai annabi ya ce kan ku sako wannan yana daga cikin gogewa da annabi ya kalle gurin sai ya ga wasu irin hanyoyi da in an be su sabubba ne cikin yaddar Allah da ƙarfin Allah za a ci nasara don haka a wannan aya ko waɗannan ayoyi mun fahimci kafa'atun nabi sallallahu alaihi wasallam wato gogewa da ƙwarewar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen shirya rundunar yaƙi sannan a cikin wannan ayoyi mun fahimci duk wata nasara tana samuwa ne daga wurin Allah ƙwarewa gogewa dabaru iyawa azanci shi kadai baya ba wa mutum nasara wa man nasru illa min indillahi al-azizul hakim duk sanda ka ci nasara shi yasa ba a so ka dinga ganin wani kwazo ne naka wani kokari ne naka wannan na daga cikin abinda zai sa ka samu matsala jin cewa ba da taimakon Allah ba iya karfin ka ne iya gogewa ka ce iya kokarin ka ne da haka a wannan mun fahimci cewa nasara wa man nasru illa min indillahi al-azizul hakim nasara daga Allah take amma ba za ka jingina rashin nasara ba zuwa ga Allah wannan sai dai a jingina rashin nasara zuwa gare ka watakila cikin abubuwan da ake cin nasara in an bi su wanda daga cikinsu akwai yadda cewa nasara daga Allah ne ba yawa ba ne ba tanadin makami ba ne kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kafiratan bi idnillah shi yasa Allah madaukakin sarki yace wato a yakin Hunain ai Allah ya nuna wa sahabbai da suka rudu da yawa suke ganin lan nughlabal yawma min qilla in dai rashin yawa a wurin yaki ne ke sa a ci nasara akan mu to yau muna da yawa da adadin da ba za a yi galaba a kanmu ba sai Allah ta'ala ya nuna musu ya koyar da su lasin a yakin hunain don su gane wa man nasur illa min indillahi al-azizul hakim mun fahimci wannan a cikin wannan ayoyi sannan mun fahimci Allah maɗaukakin sarki ba wanda ya kai shi rufawa bayansa asiri inna Allah sittirun dama cikin sufofinsa sunansa sittir yana suturta bayansa yana lullube aibobin bayansa ka duba Allah baya tonan silili wa bayansa mai rufe asirin bayi ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yace duk wanda ya rufa wa dan uwansa musulmi asiri Allah zai rufa masa nasa man satara musliman satarahu Allah ka duba abin da ya faru ai akwai kabilar banu haris da banu salima waɗanda suka so su biyewa abinnan ubayyu bin abinnan abdullahi bin ubay bin salul ra'isul munafiqin sun so su biye masa tun a karan farko su ja da baya daga shiga yakin kaga da Allah ya ga dama sai ya ce izhammat ta'ifata ne minkum an tafshala sai ya faɗi wace ɗa'ifa ce da Allah ya ga dama a nan sai ya ce lokacin da banu salima da banu haris suka yi nufin su gudu su ja da baya su ƙi shiga yakin kaga duk duniya an zo ana karanta an san wa'anda suka so su gudu a gurin yakin ba dan jabir radiyallahu anhu da kansa ya ce wannan aya da mu take mu ne abin ya so amma mun ji daɗin saukar ayar saboda faɗin Allah wallahu waliyuhuma to kaga wannan yana nuna maka yadda Allah ta'ala ke mu'amalantar bayansa wajen sitirce su wajen rufa musu asiri bisa ga abubuwan da suke yi na ainihin wato sabo abu na uku wannan ayoyi musamman izhab madda'ifata ne tana nuna tausayi da jin kai irin na Allah ta yanda ya hana wannan da'ifa guda biyu din min al-fashal daga wannan wani lulufi ne daga Allah da suka himmantu an tafshala su ja da bayan wallahu waliyuhuma wallahu waliyuhuma shi ya karfafe su cikin rahamarsa da lutufinsa domin da sun janye kamar yadda shugaban munafukai ya nufa to da kaga suna tare da shi a wannan hukuncin to amma wannan yana daga cikin lutufi na Allah madaukakin sarki sai ya hane su ja da baya daga fita wannan yaki sana abu na biyar wannan ayoyi suna nuna mana wajabcin tawakkali ga Allah wajibi ne mu zama masu dogara ga Allah tawakkali ga Allah madaukakin sarki wannan sifa ce daga cikin sifofin imani shi sa Allah madaukakin sarki yace ainihin wato wajen fadin Allah ta'ala wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun in dai kai mumini ne ba ka da wata majingina ko wata madogara da ta wuce Allah wannan bai hana yin riko da sababi dan wasu sun ɗauka tawakkali yana cin karo da riko da sababi ba su cin karo riko da sababi da tawakkali ba sa cin karo kai riko da sababi ka dogara ga Allah shi yasa yace wa idza fa idza azamta ko wa idza azamta fatawakkal ala Allah kaga annabi sallallahu alaihi wasallam duk sai da ya shirya yaki ya ce ga yanda za a yi ya tsara ya tsara sannan kuma ya dogara ga Allah don haka babin tawakkali babi ne wanda da yawa daga cikin mutane musulmi suna da ainihin deficiency a tawakkali kuma kana iya gane wannan lokacin da wani abu ya kamata wani abu ya faru wanda ya kamata musulmi ya nuna tawakkalinsa da dogaransa ga Allah sai ka ga ba da Allah ya dogara ba da wani Allah ya dogara dogaro ga wani Allah ba Allah ba kuskure ne da babu sama da shi domin duk wanda za ka dogara da shi ba Allah ba to ba shi da tabbas shi yasa Allah ta'ala ya ce wa man yatawakkala 'ala Allah fa huwa hasbu ka iya dogara da alaramma gobe ka zo ka tara alaramma baya kana iya dogara da shi ka same shi shi ma ta kansa yake kana iya dogara da shi kuma ya yi disappointing ɗinka ga shi ka same shi kuma hope ɗinka duk yana kansa sai ka zo ya ce ba zai ba amma Allah maɗaukakin sarki baya haka in dai ka dogara da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahihi yake cewa da dai za ku zama masu tawakkali ga Allah da ya azurta ku kamar yadda ya azurta tsuntsu tsuntsu ya wayi gari da ɗankwararren ciki da yunwa amma kafin yamma kaga cikinsa ya cika ba kwa kallon yanzu kai shi yasa duk wanda ya ɗauka ba Allah ba ne arrazzaku ko yana shan wahala duk wanda ya dauka a wani abu ne zai azurta shi ba Allah ba sai Allah ya baka da dabaraka shi yasa ƴan boko aqida ake gaya musu boko ba ita bace ar-razzaq Allah ne ar-razzaq baka gane haka ba sai ga wani bai taba zama a cikin aji ba amma yana taskirin waɗanda suka zama graduate suna karkashin sa suna masa hidima shi kan bai taba zama a aji an koya mai ABCD ba amma in ka ji alƙaluman nerorin da ya danne ko yake tare da su abin zai baka mamaki wani ko sai abcd har zuwa z it was it was and and ya iya amma kuma gashi yana aiki a ƙarƙashin wanda bai taba zama a aji dan Allah ya nuna maka ba ita bace arrazaq ita sababi ce Allah shine arrazaq da haka tawakkali wani abu ne wanda shi kansa an buɗa shi babinsa yana da faɗin gaske kuma gaskiya muna da bukatar sake jaddada imaninmu game da tawakkali dogaranmu ga Allah sannan a cikin waɗannan ayoyi mun fahimci haƙuri da bin dokokin Allah matakai ne na nasara haƙuri na daga cikin alamun mutum ba zai ci nasara bai zama ba shi da haƙuri a kowane fage na rayuwa haƙuri na daga cikin abin da ke sa a ci nasara wasta'inu bis sabri was sala inna allaha ma'as sabiri wa inna hala kabiratun illa 'ala al khashi'in sannan tsare dokokin Allah domin wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharajan yaj'al lahu min amrihi yusran waɗannan ayoyin da suna nan da aka duk wanda yake ya tinkaru wani abu ya hada wannan abun wajen nemansa da haƙuri ya kuma iya bin wato ya bi dokokin Allah wajen bin matakai don samun wannan abun alamu masu ƙarfi sun nuna cewa zai yi nasara kuma zai samu wannan abu domin ya yi riko da wasu abubuwa da Allah yakan taimaki mutum in ya yi riko da su wajen cimma bukatarsa sannan wato risina wa Allah nuna kai ba kowa ba ne kuma ba za ka iya jawo wa kanka amfani ba ko ka tunkuɗe wa kanka cuta balle ka amfanar da waninka jin haka kaɗai na daga cikin sabubban da za su sa ka samu nasara Allah ka nuna wa Allah ba ka da ƙarfi ba ka da dabara la haula laka wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wannan yana daga cikin abinda zaka iya samun nasara cikin rayuwarka sannan da na ruduwa da dukkan wasu adawat da kake da su cewa dan kana da su lalle ne kai nasara daga cikin abinda ke sa mutum ya sare ya ja da baya kuma ya kasa cin nasara akwai algurur ruduwa ko da ababin nagarta ne ba a son ka rudu daga cikin illar da shedan ke yi wa mutane nan mun karanta cikin alhalal wal haram mun karanta bayanin algurur yanda shedan ke yi wa mutane gadar zare da algurur jin kai nagari ne jin kai salihin bawa ne jin kai malami ne jin kai kaza ne jin kai kaza ne wannan algurur din wannan shi ma sai ka yi hatara da shi yana daga cikin abin da yake hana ruwa gudu ya kuma lalata maka ruwanka na neman biyan bukata a cikin waɗannan ayoyi mun fahimci kyakkyawar mu'amala irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tare da sahabbansa domin wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital mun karanta cewa sun babban shawarwarin shi sa Allah ce wallahu sami'un alim annabi sallallahu alaihi wasallam ba dictatorship bane shi sa Allah ta'ala dama ya ce masa washawirhum fil amr laka annabi yana shawara da sahabbansa ka zama shugaban da baka jin shawara ba a isa a baka shawara ba kana da matsala duk zurfin tunaninka da kaifin basirarka da ƙwarewarka da gogewarka ba kai manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ma ya yi shawara da sahabbansa kuma ya karɓi shawarar sahabbansa kai ba sahabbansa ba annabi sallallahu alaihi wasallam har matansa yana karɓar shawararsu ka koma ka karanta sulhu hudaybiya ka ga shawarar wa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da ita kuma aka samu mafita shawarar ummu salama ce radiyallahu anha da aka zama kai kawai kana ganin kafi kowa basira kafi kowa fahimta kafi kowa ganewa kafi kowa iyawa ba wanda ya isa ce ga wata mafita ga wata shawara wannan in shugaba ne kai za a sha wahala da kai sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kyakkyawar mu'amala tare da sahabbansa musamman lokutan da aka sami jarabobi da ibtila'o'i yakan yi ƙoƙarin sassauta damuwa ga sahabbansa in suka shige ta sannan mun fahimci cewa Allah maɗaukakin sarki yana ba wa muminai nasara akan kafurai ta hanyar rage musu yawa domin Allah baya nufin ya halakar da su gaba ɗaya a rage musu yawa a rage musu ƙarfi sannan a cikin waɗannan ayoyi mun fahimci al'amari gaba ɗaya yana hannun Allah wannan a cikin ayar da muka karanta yau za mu fahimci haka laisa laka min al'amri shay'un al'amari gaba ɗaya wa ilaihi yurja'u al'amru kulluhu al'amura gabaki ɗaya babu wanda yake sharing da Allah cikin gudanar da su babu shi da haka dukkan mai neman wata bukata to ya neme ta wajen Allah domin al'amari gaba ɗaya a hannun Allah yake kuma gare shi kaɗai ake neman taimako shi yasa bai halatta ka roƙi waninsa abinda bai iyawa sai shi abinda babu mai iyawa sai shi ba za ka roƙi wannan abin ba da kasan haƙƙin Allah ne Allah ake roƙon wannan abin ko annabi an hana ka roƙe shi ko mala'ika cikin mala'iku an hana ka roƙe shi ka ajiye maganar wani wali cikin waliyai don ka sake dawowa da iyaka na abudu wa iyaka na sta'in sannan abu na ƙarshe da nake ganin za mu tsaya kai game da darussa don suna da yawa wannan ayoyi sun tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah kuma daidai da rana ɗaya bai taɓa jin shi ba bawa bane na Allah balma yana daga cikin abin da ya fi so a sufanta shi da shi bawan Allah manzan Allah faƙulu ana abdullahi wa rasulu la ta ne kama a tsaratin nasara bin maryam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku yi azarɓaɓi da shige makaɗi da rawa wajen yabona da kuzuzuta ni ku kai ni irin matsayin da nasara suka kai isa ɗan maryam in dai so kuke ku birge so kuke ku yabe ni ku ce abdullahi rasulullahi kun kai matuƙa wajen yabona shi yasa shi kansa al'amari ba a hannunsa yake ba kuma wannan obudiyya din yana kanta har ya koma zuwa ga Allah da aka ba wani mahaluki da za a ce wai ya kai sun waura takuri a cikin mukamai da shi yanzu ba a umartarsa ba a hana shi kamar yadda ko wata aƙida da ko wani mataki da mutum zai kai kawai shi kenan shi baya karɓar umarni baya karɓar hani daga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce masa laisa laka min al'amri shay'un babu komai na lamari da ke hannunka lamari gaba ɗaya yana hannun Allah da aka daidai da rana ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa jin ya fice daga da'irar shi bawa ne ya koma yana takara da Allah ba ballantana waninsa kaskantacce wulakantacce da sanin matsayinsa ma ba a da haƙiƙa zato ne to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu kula ko mu ɗan ɗauka cikin waɗannan ayoyi don abin nan a kansu Allah maɗaukakin sarki ya ce laisa laka min al'amr shay ay laisa laka ya Muhammad min amr al'ibad shay ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam babu wani abu na al'amarin bayi da ke hannunka Allah shi kadai ne al-mudabbir shi yake tadbiri shi yake gudanarwa da aka gabaki ɗaya bayi a an sarabultu Allah balil amru kulluhu lillahi ta'ala al'amari gabaki ɗaya yana hannun Allah wa'adahu la sharika lahu wajen gudanar da al'amura babu wani shariki abokin tarayya ga Allah wajen gudanar da al'amura shi shi kadai ne wahadahu la sharika lahu wajen gudanar da al'amuran bayi wala'alla ba'd ha'ula'i alladhina qataluka akwai yuwar watakila wasu daga cikin wayannan mutanen da suka yake ka tanshariha suduruhum lil islam akwai yuwar watan wata rana zuciyarsu kirazansu su bude musulunci ya kutsa ya shiga ciki fayuslimu sai ga sun musulunta kuma abin da ya faru kenan fayatuba Allahu alaihim kaga sai Allah ya yafe musu abin da suka yi na ba daidai ba kafin su musulunta domin al-islam yahdumu ma qabla musulunci yana tumbuke ya tuje aikin da mutum yayi kafin ya musulunta wa man baqiya ala kufri wanda ko ya ci gaba da wanzuwa akan kafircinsa yu'adhibuhu Allahu fid dunya wal akhirah Allah zai ɗanɗana masa azaba a nan duniya da lahira bi sababi zulmihi wa baghihi saboda zaluncinsa shi yasa sai yace laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum sai Allah yace fa innahum zalimun aw yatuba alaihim kina akwai yiwuwar Allah ya shiryi wasu daga cikin su su waɗannan kafiran su musulunta su zo su bada gudunmawa a cikin addini akwai yiwuwar kuma wasu daga cikinsu su ci gaba da dogewa da zarce a cikin kafirci har zuwa mutuwa sannan su kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi musu azaba domin su azzalimai ne to a ƙarƙashin wannan aya akwai hadithi daga abdullahi ɗan umar an abihi annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sayyidina umar yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku in annabi ya dago kansa daga ruku'i min ar-rak'ati ath-thaniya min al-fajr a raka'a biyu a sallah wato raka'a ta biyu a sallar asuba sai ya ji annabi yana Allahumma la'an fulanan wa fulanan ba'da ma yaqulu sami'a Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء الآية إمام البخاري يفتد وانا حديث إن النبي يدقو دقى ركوع صلى الأسباء sai aje yana cewa ya Allah ka la'ancuwa ne ka la'ancuwa ne yana ambatar wasu mutane yana cewa Allah ya tsine musu ya la'ance su bayan ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd to wannan shine sai dalilin saukar wannan aya sai Allah ya ce laisa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun akwai hadisi daga Abi Hurairah radiyallahu an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yad'u ala ahadin ya kasance yana so yi addu'a ta fatan alheri ga wani mutum aw yad'u li ala wa aw yad'u wa ala ahadin afwan idza arada an yad'u ala ahadin in annabi yana so zai yi wata addu'a a kan wani auya du'uwa da ahadin koye addu'a ta alheri ga wani ƙanata annabi yana yin alƙunuti ne ba da ruku'i bayan ya ɗago daga ruku'u wa rubba ma ƙala wani lokaci yana cewa idan ƙala sami allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd allahumma anjil walid ibn al-walid ya allah ka kubutar da walidu dan walid wa salamata bin hisham ya Allah tseratar da salama dan hisham wa ayyash ibn abi rabi'a ya Allah ka tsallakar da ayyash ibn abi rabi'a wal mustada'afin min al mu'minin da sauran rauna na cikin mu'mina ya Allah ka tseratar da su sannan sai annabi ya ce Allahumma shdud wada'ataka ala mudar ya Allah ka tsananta damkarka akan kabilan mudar waj'alha alaihim sinina ka sini yusufa ya Allah ka sanya wani bala'i na annoba a kansu kamar irin annobar da aka yi lokacin annabi yusuf ya jaharu bi zalik kuma aka ce manzon Allah yana yin wannan addu'ar ne a bayyane wa kana yaqulu fi ba'd salatihi fi salati al-fajr yakan karanta wannan alqunuti a wasu daga cikin sallolinsa na sallar ana asuba اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من أحياء العرب ga wasu ƙabilu cikin ƙabilun larabawa annabi bai daina yin haka ba hatta anzala lahu har sai da Allah ya saukar da laisa laka min al-amri shay hadisi na ƙarshe da zamu karanta dan cikin wayan wato hadisan da ake malamai suke cewa shine dalilin saukar aya hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم هنين من زم الله صلى الله عليه وسلم أنكر يا مسا حقورنس رباعية راند أكياك هنين وشج في وجهه من زم الله أنفسا مسا فسكا أمس روسي فسكا حتى طال الدم على وجهه har jini ya dinga zuba ya dinga kwarara a fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam jini da aka fasa masa kai ya dinga zuba akan fuskarsa faqala to anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kaifa yuflihu qaumun fa'alu hadha bi nabiyihim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta yaya mutanen da suka yi wa annabin su irin wannan aika aika ta ina za su kai labari ta yaya za su rabauta annabin da yazo musu da rahama yazo musu da ainihin wato mafita yazo musu da haske da shirya a ce har sun yi masa irin wannan sun karya masa hakori sun yi masa rotse ta yaya za su rabauta wa huwa yad'uhum ila rabbihim alhalin shi kuma annabin ne yana kokarin kiran su ne ya sada su da ubangijin su fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah mai girma da daukaka ya saukar da laysa laka min al-amri shay'un أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون da haka sai Allah ta'ala ce akwai yiwuwar wasu daga cikinsu Allah ya shirye su su karɓi musulunci kuma abin da ya faru kenan kaga dai in aka tsine musu shi yasa aka hana la'anul muayyan ba za ka ce Allah ya tsine wa kafiri wa da baka ambace shi akwai yiwuwar yau kafiri ne gobe Allah ya shigar da musulunci cikin zuciyarsa ya musulunci to ya za ka yi da tsinuwar da kai masa shi yasa ba a la'anul muayyan kamar yadda malamai suka faɗa sai dai kana iya cewa la'anatullahi alal kafirin wannan yayi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma da ya la'anci wasu aka ce ne na la'anta su dan akwai yiwuwar wasu daga cikin su Allah ya shirye su su musulunta to kuma hakan ne ya faru wasu daga cikin su sun musulunta duk da wasu sun dage sun doge akan kafirci kuma sun mutu akai walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard mulkin abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai na Allah ne yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha bi rahmati Allah madaukakin sarki yana gafara ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa da rahamarsa wa yu'adhibu man yasha bi adli sannan Allah yakan azabtar da wanda ya ga dama cikin bayinsa da adalcinsa bai zalunce shi ba da adalci adalci ne akai masa wallahu ghafurun li dhunubi ibadihi Allah mai gafarta zunuban bayinsa ne rahimun bihim mai jin kai ne game da bayinsa sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ay ya ayyuhal ladina saddaqullaha wattaba'u rusulah ko rasulah ya ku waɗanda suka gaskata Allah kuma suka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kira nasu ne shi yasa duk sanda aka ce ya ayyuhal ladina amanu dan uwa ka sakunni ko dai umarni ne ko hani kira ne gare ka in dai kana da sufar imani duk ya ayyuhal ladina amanu an ja ta kasa kunne in ma dai Allah umarni zai baka in ma Allah madaukakin sarki zai tsawace ka da haka anan Allah zai tsaya tsawaci masu imani yace ya ku waɗanda suka gaskata Allah suka yadda Allah gaskiya ne kuma ya ku mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ihdharur riba bi jami'i anwa'i ku yi hattara da riba da dukkan nau'o'inta dukkan inda aka ce maka riba ne to ka kauce mata riba tana nan da nau'o'inta to duka nau'in riba Allah ya kira muminai cewa su guje ta la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa ay wa la ta'khudhu fil qardi ziyada ala ru'usi amwalikum kamar yadda kaga bankuna suna yi su ba rancen kuɗi da ruwa wannan shine ribar sannan in lokacin biya yayi ka kasa biya sai wannan ruwan ya dinga ƙaruwa wani lokaci ana iya yin kunnan doki tsakanin kuɗin da karanta da kuɗin ruwan da aka ɗora ma kai wani lokaci in rashin biyan kasa biyan yayi nauyi to ana iya samun ita kanta ribar tafi asalin kudin da karanta a banki yawa wannan yana daga cikin irin yadda ake shan jinin talakacin zamanin jahiliya asalin rance taimako ne shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kullu salafin ya jirru manfa'a duk wani nau'in rance da zai jawo amfani haramun shi rance babi ne na taimako taimaki ɗan uwanka har sai aka kawo arrahanu idan kana ganin baka amince da zai dawo maka da abin da ya ranta ba to zai iya kawo wani abu a matsayin jingina ka ajiye don ka ba shi kudin da zai je wannan bukata tasa har zuwa lokacin da zai samu ya dawo kuwarware da aka babin wato babin bashi babi ne na taimako ba maganar ka ba da bashi amma da sa ran me za ka samu ko ba za ka ba da bashi ba sai ka fahimci a cikin bashin menene naka na fa'ida fa'idar kawai shi ne ka taimaki ɗan uwanka ka fitar da shi daga kunci Allah zai baka lada ƙila ma ka samu aljanna ta wannan dalilin amma maganar wani amfani na duniya ka ba da dubu ɗaya amma dubu ɗaya da ɗari biyu za a kawo maka wannan shi ne abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi magana a cikin alkur'ani haramun ne irin wannan da haka irin wancan na jahiliya shine ka kasa biya shine adha'afun mudha'afa ninkin ba ninkin da mutum ya kasa biya in yazo to kaga lokacin biya yayi kuma gashi ka ce baka da hali to yanzu ɗayan biyu ko dai dai yanda zaka yi ka nemo kuɗi ka biya mu ko kuma za mu ƙara ma wa'adin lokacin da zaka biya amma za mu ƙara maka kuɗin ruwa mutum sai ga ba shi da yanda ya iya ba shi da yanda ya iya sai ka ga ba shi da yadda iya ya zaɓe tunda ba shi da hanyar da zai biya to to sai ya nemi a ƙara masa wa'adin biyan to ƙarin wa'adin biyan kuma shi zai jawo ƙarin kuɗin ruwan kuma akwai waɗanda suna nan a haka suke ana samun wasu daga cikin 'yan kasuwa wasu daga cikin masu kuɗi waɗanda suka tara kuɗinsu suna nan irin wannan suke su ba sa wani abin nan kawai zuwa za ka yi kawai in kana neman bashi dama zai gaya ba duk miliyan ɗaya kaza ce a kai ka yadda yanzu ko noman da aka yi bana an ce akwai wanda aka yi musu haka shi wani ne kawai yana nan da kudinsa cikin kasuwannin da namu zai iya akwai wanda ya ba miliyan goma ya ce kawai inda muna ta kare shi kawai ya ba shi miliyan goma amma zai kawo masa miliyan ko sha biyu ne ko sha nawa kuma kudin ya rushe ai dama ba albarka duk kudin da aka samu irin wannan to ai dama an tsokani Allah an gayyato fa Allah faɗa ne الذين يقومون الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس baka ji yadda Allah ta'ala ce amma ranar tashin alkiyama ga irin maciya riba ga irin yanayin da za su tashi ba dalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa halalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba abinda Allah ya haramta amma mutane yanzu an yi zurfi fa sosai fa mutane sai mutum ya zo ya ce maka to ai bayan da zan iya ne bayan da ya iya an yi kaza an yi kaza jarinsa shi ba shi da kaza shi sa ya karba Allah madaukakin sarki ya ce ayi wallazi na amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fadharu bi harbin min Allah wa rasuli Allah ya ce yana ya shelanta cewa yana yaƙi da waɗanda suke cin kuɗin ruwa suke harkar mu'amalar riba sannan mutum ya danna ciki ya ɗauka zai wanye lafiya sai dai istidiraji Allah maɗaukakin sarki ya sai wa bawansa istidiraji amma ba duk randa wa'adin istidirajin ya ƙare Allah ya so ya danki mutum zai zama abin tausayi da aka yan uwa mu guji wannan harkokin nan na riba yanzu ana bin har mata cikin gida za a baki rancen dubu hamsin amma za a dinga ko kuma a ce mata ta ba da wato dubu hamsin za a bata amma za ta ba da dubu sittin ko saba'in ko wani abu mai kama da haka tana ganin ai jari ne na kosai ko jarin awara aka bata amma an ɗora mata wannan kuma za ga ana ta karɓa wani lokaci su ma ma'aikatan bankuna suka yawata ma'aikatu da wurare sai a dinga gaya ma wai cikin advertisement da za a yi maka na ka karbi kudin ruwan ka karbi rance a bankin sai a ce maka wai bai fi 0 point kaza ba interest ma'ana ana kankanta maka kudin ruwan bai wani ta kara ya karya ba ba wani mai yawa bane bai fi 0 point kaza ba interest an ɗauka maganar ana maganar kankantar kudin ruwan da haka da kaɗan da mai yawa haram sunanta haram da haka bayan Allah sai mun yi hatara sosai wannan abin ya mamaye mutane ya mamaye 'yan kasuwa da yawa yanzu 'yan kasuwa sun kakkarye sun durkushe saboda mu'amala da kuɗin ruwa kaga an sai da mutum an sai da gidan mutum an yi masa wawaso an yi masa tafilisi saboda ya ci kuɗin banki ba rahama ba tausayi dama ba a gini wannan irin rancen akan rahama da tausayi ba fa naziratun ila maisara wannan rance irin na musulunci kenan a saurara maka an ce kar a matsa ma lamba kar a dinga daga ma hankali sai ka samu wadata ka biya har ma aka ce inda dama mutum a yi masa ragi don ya samu damar biya in ma da ikon da za a iya yafe masa a yafe masa wannan rance ne irin na musulunci banki ne za su ce sun yafe maka Allah ta'ala tsare mu ya ce ya yi wallazina amanu la ta'kulur riba ya ku waɗanda suka yi imani kada ku ci kuɗin ruwa adhafan mudha'afa ninkin ba ninkin wani lokaci sai a ce wa interest ka san wai wani daga cikin illolin da ake yi wa mutane shine haram ce sai a canza mata suna kamar yadda kaga ana ba mutum cin hanci a ce alherin office wai saboda in kace za ka ba mutum kace to ga cin ga rashawa ai kaga abin zai zama wani ya an yi bambara kwai da haka za a ba mutum sai a ce in ka ce a ya ce a wannan alheri ne shi yasa sai suke kiransa alherin ofis cin hanci da rashawa ne kawai sai aka yi masa kuma wannan al'ada ce ta yahudawa canzawa haram suna to haka shi ma kudin ruwan maimakon a ce kudin ruwa ko riba sai a ce interest ko a ce fa'ida ko kaga an ce fa'ida wa zai ki fa'ida to duk waɗannan abubuwan sai an kula da su wala ta'khudhu fil qardi ziyadatun ala ru'usi amwalikum kun ba da rance kada ku ce sai an yi muku wani ƙari a cikin rancen lokaci ne ya koya kusa a saura minti biyar wa in kallat wai kudin ruwan nan komai kankantarsa komai kankantar kudin ruwan kakka amince da shi kada ku ƙara wa wanda kuka ba wa rance kudin ruwa komai kankantarsa kakka ƙara dubu ɗari ka ba shi rance ya dawo ma da dubu ɗari don ka idan shi babu wani sharaɗi tsakaninku shi ne ya ji daɗi ka ba shi rancen daidai lokacin da yake bukata ya je kuma sai rancen ya yi masa amfani ya samo fa'ida a ƙarƙashin rancen da ka ba shi da ya zo dama da dubu ɗari sai dama dubu ɗari da goma da ka ƙirga sai ga dubu ɗari da goma goma ta hau sai ka ce a wani ai dubu ɗari na baka ya ka bani da goma sai ka ce a wannan ni ne na ga dama na ƙara ma na ji daɗi na gode wannan malamai suka ce ya halatta ba komai domin ba sharaɗi ka sa masa babu wani abu da ya nuna cewa in ya tashi dawo ma in bai dawo da ita ba goben ya zo ba za ka bashi ba in bai dawo da ita ba za ka ji damuwa ko za ka yi magana a shi ne a karan kansa radar raɗin kansa kawai ya ƙara maka fakai fa idan kanar hazihi ziyada wai kudin ruwa komai kankantar sa haramun ne an hana ka ba mutum rance ka ɗora masa to ta yaya kuma idan kanat هذه الزيادة تتضاعف كلما هان موعد سداد الدين تيايا inaga kuma a ce kudin ruwan zai dinga karuwa duk sanda lokacin biyan bashin yayi in an kasa biya ka kuma kara mutum kudin ruwa wattaqullaha ku ji tsoron Allah mana bil tizami shar'ihi wajen lazumta shari'ar Allah raja'a an tafuzu fi dunya wal akhirah da sa ran za ku samu rabauta da fatan da kaunar ku rabauta duniya da lahira Allah ta'ala ya ce wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin ay waj'alu li anfusikum wiqayatan wiqayatan bainakum wa bainan nar allati huyyi'at lil kafirin ma'ana ku sanya kandagarki ku sanya silke da ainihin kariya tsakaninku da azabar Allah shine at-taqwa da haka Allah ta'ala ce wattaqun nara ku sanya kariya tsakaninku da wuta Allah ce uiddat lil kafirin wanda ita wuta fa an tanade ta ne dan kafirai kai a matsayinka na mai imani ina ruwan buri da gada ina ruwan kifi da kaska me ya kai ka ka jawo kanka zama a muhallin kafirai kai hattara ka kiyaye kanka daga dukkan abin da zai kai ka zama da kafirai a cikin wuta wa Allah Allah ta'ala ce ku yi wa Allah da'a ya ku mu'minai fi ma amarakum bihi cikin abin da ya umarce ku da shi min da'ati na ayyukan da'a wa fi ma nahakum anhu ku yi wa Allah da'a cikin abin da Allah ya hane ku min akalin riba na cin riba wa gairihi ko wani riba min al-ashiya cikin sauran abubuwa da Allah ya hana wa adiqur rasula ku yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ɗa'a litarhamu fala ko liturhamu fala tu'azzamu dan a yi muku rahama ba za a yi muku azaba ba kenan in ba ku san a yi muku azaba to abu biyu za ku yi ku yi wa Allah ɗa'a ku yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ɗa'a wannan shi ne zai sa a ji ƙanku a yi muku rahama ba za a yi muku azaba ba amma kangarewa dokokin Allah fandarewa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan na daga cikin abin da ke bujirar da mutum zuwa ga azabar Allah wasari'u ila maghfira lokaci ya cika to an ce lokaci yayi insha Allah sai mu tashi arama da ya karanta Allah ya bada lada insha Allah muka zo sai mu sake bin su gobe abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhill shirka wal mushrikeen wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin Allah ka sanya albarka cikin karatunmu Allah ka sanya albarka cikin iyalanmu Allah ka sanya albarka cikin zurriyarmu Allah ka sanya albarka cikin arzikinmu Allah ka sanya albarka cikin dukkan abin da ka bamu Allah maɗaukakin sarki ka karɓi azuminmu Allah maɗaukakin sarki ka karɓi sallolinmu Allah maɗaukakin sarki ka karɓi karatuttukanmu Allah ka karɓi sadakokinmu Allah dukkan ayyukan da muke muka naɗa Allah ka tausaya mana Allah ka karɓa Allah duk da rauninmu da gazawanmu Allah maɗaukakin sarki ka mu'amalance mu da faɗin rahamaka ya Allah karka kama mu da laifin wawaye daga cikinmu Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka ka ji kan iyayenmu Allah ka ji kan iyayenmu Allah ka girmama ladan su ka ba su aljanna maɗaukakiya Allah maɗaukakin sarki ka gafarta wa dukkan sauran al'umma musulmi da suka raso mazan su da mata marasa lafiyarmu na gida da na asibiti Allah maɗaukakin sarki ka ba su lafiya lafiya mu kuma Allah ka kare mu da lafiya ka ba mu ikon da'a da ita Allah madaukakin sarki dukkan masu bukatu na alkhairi da masu mana wasiya da wasici da addu'o'i Allah ka san damuwar kowa Allah ka san bukatun kowa Allah kowa bukatarsa ta alkhairi Allah ka biya masa Allah duk wanda suke cikin damuwa ko kunci Allah ka yaye musu Allah muna roƙonka Allah ka bawa wannan ƙasa yalwar arziki Allah madaukakin sarki ka ƙara mana wadata Allah maɗaukakin sarki ka ba mu jagorori na gari masu tausayi da imani Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka wuraren da ake fama da tashe-tashen hankula Allah ka kai musu aminci Allah maɗaukakin sarki ka kai musu ɗauki Allah maɗaukakin sarki waɗanda suke tada hankalin al'umma in masu shiryuwa ne Allah ka shiryar da su in ba masu shiryuwa ba ne Allah kai mana maganin su Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka Allah wannan wata mai alfarma Allah maɗaukakin sarki ka sa mu cikin bayan da za a yanta a cikinsa Allah maɗaukakin sarki ka sa mu cikin cikin waɗanda za su dace da daren lailatul qadri a cikin sa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah